الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wadda bisa kaddarawarsa ya kama wannan rana mai albarka ranar juma'a rana ta 25 ga watan jimada sani wata na shida kalandar musulunci hijirar banzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1446 daidai da 27 ga watan 12 miladiyar isa dan maryam alaihi salatu wasalam shekara ta 2024 muna karatu cikin littafin sharhu sunna na malam barbahari yau za mu tashi a shafi ne na 64 muna magana akan abin da shafi aƙida da warware shibohoyi irin na mutazilawa da jahamiya da makamantansu za mu tashi ne inda malam yake cewa wa amma qawlu ahli dalal amma maganganu na batattun mutane dangane da aqida da suke cewa inna idafatahu ila Allah min idafati al-makhluq ila khalqihi a jingina magana zuwa ga Allah na daga cikin jingina mahalici ne zuwa ga mahalici ko kuma jingina qur'ani ai muna magana kan cewa shi ƙur'ani ba halitta ba ce maganar Allah ce su kuma suna musu cewar shi ƙur'ani halitta ce da haka daga cikin maganganunsu suke cewa jingina alƙur'ani zuwa ga Allah to jingina halittacce ne zuwa ga abin halitta misalu na lahi misali a ce na lahi wa baitullahi an gane da kai nan kamar ka ce in ka ce na katillahi to ƙur'anin lahi baitullahi ƙur'anin lahi kaga ai an jingina naƙa zuwa ga Allah an jingina ɗakin ka'aba zuwa ga Allah to haka ma ƙur'ani yake a gurinsu fana ƙulu sai mu ce haza minal iftira wa talbis wannan na daga cikin ƙage-ƙage da kuma rikirkita al'amari. Falmudafu ilallahi ƙismani, shi jingina abu zuwa ga Allah ya kasu kashi biyu ne. Ahaduhuma, idafatu ma'anin ɗaya akwai jingina na ma'ana, wal'akar idafatu a ayanin akwai jingina na bayyane falma'ani shi jingina na ma'ana idafatu wa ilallahi idafatu sifatin ila mausufin shine jingina siffa zuwa ga abin da aka siffanta shine ma'ani kamar ka ce Allah yana ji Allah yana gani wahiya idafatu haqiqiyya wannan ita ce idafa ta haqiqa fahiya min sifatihi don ita tana daga cikin siffofinsa kalkalam wa sami wal basar kamar magana da ji da kuma gani wa idafatul ayan shi kuma idafatu na ayan kan naka wal baiti kamar waccan taguwar da kuma gidan hadhihi idafa makhluqin ila khaliqihi wannan idafa ce jingina abin da aka halitta ne zuwa ga mahalicinsa wahe idafatu tasharifin wannan jinginawa ce ta ɗaukaka ɗaukaka abu in ka ce gidan Allah ɗaukaka wannan gidan ne na lahi ɗaukaka wannan taguwar ce fahim khalatu bel amraini don haka su sai suka cuɗanya tsakanin al'amura guda biyu walam yi farriƙo bai na haza wa haza ba su rarrabe tsakanin wannan da wannan ba walidhalika nassu ahlus sunna wal jamaa ala hadhihi mas'ala don haka ne ma ahlus sunna suka yi nassi akan wannan matsalar fi kutubul aqaidi a cikin littafin suna aqida li yaruddu ala ahli dalal don su raddi ma batattu wai za kana Allah laysa lahu kalamun kama ya zamuna to idan ya zama Allah aka ce baya magana kamar yadda suke riyawa fa kaifa ya amuru wa yanha to ya za ku Allah ya bada umarni kuma ya hana inda an ce Allah bai magana to ya za ya ce to ku yi ko ku bari da me zai yi kenan wa hadha ma'anahu annaha tata'attal kaga wannan ma'anar sai suka tsaida ita suka rufe ta al-ahkamu shar'iyya na hukunce hukuncen shari'a wayan hadimu asal usul kuma wannan magana yana rushe asalin asali wa huwa alquran shine alqurani fa idza in hadama hadha alasalu in kuma aka ce an rushe wannan asalin foundation din in hadama alislam to an rushe musulunci in dai ba qurani ai ba musulunci qurani shine asali walakin sai dai hum yaluzuna bitanzihi wannan magana suka yi sai suna dangantawa a tsarkake Allah suke yi da suka ce Allah baya magana Allah baya ji wai su ai tsarkake Allah suke yi walaysa hadha huwa tanzih wannan ku ba tsarkake Allah bane bal hadha ta'til wannan ta'til ne rufewa ne wa hunaka farqun bayna ta'til wa bayna tanzihi akwai bambanci tsakanin ta'til da tanzihi at-tanzihu huwa allazi zakarahu Allah bi qawlihi shi tsarki tsarkakewa shine wanda Allah ya ambata inda yake cewa laysa kamislihi shay'un ba abin da ya kama da shi kaga Allah ya tsarkake kansa da kansa shura aya ta 11 wa bayna tanzihi hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin wani mai sunan Allah tunda kake ai fir'auna ma bai ce shi Allah bane ko ya faɗa bai faɗa ba ya dai ce ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijinku mafi girma bai ce ana Allahu ba da haka baka taba jin wata halitta a duniya mai sunan Allah ba wannan sunan Allah ya haramta wani ya faɗe ta suratul maryam aya ta 65 hadha huwa tanzihu kaga wannan tsarkakewa allazi zakarahu Allah wanda Allah ya ambace shi wa huwa nafyun shine korewa an ya shabbaha al-makhluqu bil khaliqi kar wanda aka halitta ya kama da wanda ya halitta aw yusawi al-makhluqu bil khaliqi ko kuma abinda aka halitta yayi daidai da wanda ya halitta hadha huwa allazi yunazzahu Allah jalla wa ala anhu wannan jin tsarki daga Allah madaukakin sarki amma na fayu sifati amma idan ka kore siffofi kace Allah baya ji Allah baya magana Allah baya gani fa hada ta'dilun nashi'un an tashabbihi wannan ta'dilun ne an rufe wani abu ne wani shi kuma yana tasowa ne daga kamantawa fahum shabbahu awwalan da farko sun kamanta Allah thumma addalo saniyan sannan suka yi ta'dili a na biyu suka rufe walaysa tanzihan wannan ba tsarkakewa bane a fa farqun kabirun bayna tanzih wa ta'dilaka akwai bambanci mai girma tsakanin tsarkakewa da kuma ta'til rufewa ja'atul asha'ira bi shay'in ajibin masu aqida ta asha'iranci ma asha'ira sai suka zo da wani abu mai ban mamaki a ajaba min qawlil jahmiyya maganar su ma ta fi ta jamiya ban mamaki fakar suka ce kalamullah yanqasimu ila qismaini susuwa yawwa asha'ira a sha'ira suka ce, Wai maganar Allah ta kasu kashi biyu ne, ma'anin wa alfazin, akwai ma'ana akwai lafazi, ji a sha'ira. Alma'ani hiya kalamullah, ma'anar ita ce maganar Allah. Wallahu Yusufu bi anna lahu kalaman, Allah an siffanta shi cewa yana magana. wa huwa ma'ana shine ma'ana ma'ana ce ba magana ce ba labazi ne ke fita ma'ana ce alqadimu alqaimu da dadde tsayayi bi nafsihi da kansa amma anna Allah ya takallamu bi harfin wa bi sautin fa hadha manfiyun indahum amma idan aka ce Allah yana magana da harafi da sauti wannan a gurin su korarren abu ne babu anillahi daga Allah wa yaquluna kuma suke cewa huwa ma'ana ƙa'imun bi nafsi shine ma'anar yana tsaye da kansa shine ma'ana yana magana kenan azza wa jalla wa amma lafazu amma magana ta lafazi fa huwa kalamul makhluqi shine maganar wanda aka halitta ai huwa min kalami jibril au min kalami muhammad wannan shine maganar mala'ika jibrilu ko magana annabi sallallahu alaihi wasallama da haka za ka dai magana ne da lafazi to ko dai jibrilu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma in aka jingina magana ga Allah to ma'ana ne ina ba ta fahimta faja'alul qur'ana mukawwinan min shay'aini da haka sai suka mai da qur'ani ya kasance daga abubuwa guda biyu ku fahimci wannan suka mai da qur'ani cewar shi qur'ani ya kasance ne da abubuwa guda biyu min makhalukin wa gairi makhalukin daga shi ƙur'ani ya kasance ne daga wanda ya yi halitta da wanda bai yi halitta ba falahum saru ma ahalin sunna su ba su tafi tare da ahalin sunna ba wa ƙaukata alƙur'anu gairu makhalukin suka ce su ahalu sunna sun ce ƙur'ani ba halitta ba ce walahum saru ma'al jahamiyya su a sha'ira kuma ba sa tare da jahamiyya wa ƙalu alƙur'anu kulluhu makhalukun su jahamiyya sun ce ƙur'ani gaba ɗayansa halitta ne an bai ji wannan an bai ji wannan kuwa su a sha'ira ba sa tare da ahalu sunna don su ahalar sunna sun ce ƙura'ani ba halitta ba ne sannan a sha'ira ba sa tare da jahamiya don su jahamiya sun ce ƙura'ani ga baki ɗayansa halitta ne to su kuma suka ce a shi ƙura'ani ya faru ne da abubuwa guda biyu na ba ta fahimci wannan da haka lakin kanu muzabzabina sun zama a tsakani ba sa can ba sa nan ba sa jahamiya ba sa ahli sunna misla maqatin nasara fil irin dai irin yadda nasara suka yi magana kan annabi isa innahu makawinun min shay'in to annabi isa ya faru ne daga abubuwa guda biyu minan lahuti wan nasuti me lahuti ilimin binciken Allah me nasuti ɗabi'ar mutum da aka daga na aka samar da annabi isa in ji suwa in ji nasara wa ya ƙuluna ittihadal lahutu bin nasuti sai suka daga da lahut da nasut sai suka haɗu sai suka ba da annabi isa falhasil abin da ya faru an na hazihi matsala azima jiddan wannan matsalar fatan da girma matuƙa wala yahulannakum qawl mukhazzilina kada maganar taɓaɓɓu ta ɗauke muku hankali allazina yadda'una annahu min ahli sunna waɗanda suke riya cewa su ahli sunna ne wa yaquluna sai suke cewa ma tahtamilu hadhihi almas'ala hadha aljidalu ai wannan matsalar ma bai kamata ma ai wani jayyar akai ba an bayyana abin da suke nufi cewar qur'ani maganar Allah ce ko halitta ne bai ma kamata a bata lokaci ana magana akai ba akwai masu wannan ra'ayi kuma suna cewa su ahlus sunna ne wal imam ahmad ma mubaligun fi kaunihi imam ahmad ya kai ya ya mene ya yayi nisa ya zurfafa a cikin kasancewa su imtana an ya kula bi khalqul qur'an ya ki ya ce qur'ani halitta ce wa annal mas'ala la tahtamilu kull hadha ai wannan matsalar bata dauki wannan ba ba bata kai wannan gurin ba ma hadha mawjudun fi kitabati ba'di man yantasibu ila ilmi wannan maganan ganin samamme ne a littafan waɗanda suke danganta kan zuwa ga ilimi wa ba'dhum yaqulu sahi ma suna cewa ma hasala baina ahmad wa khusumihi khilafun siyasi wai abin da ya faru tsakanin imam ahmad da abokan jayasa ai siyasa ce ba ba addini ba ce kun bai ta ko akwai masu faɗin haka wai shi imam ahmad da ya ce ƙur'ani maganar allah ce da masu cewa ƙur'ani halitta ce wanda har ya zaman kurkuku akan wannan ɗin wai wani wai siyasa ce ba addini ba ce kamar yanzu ne don me za a magana akan yan maulidi don me za a magana akan yan maulidi a wannan ma ba ma san yi magana akan su ba yawa to kaga irin waɗancan ne da aka so sun ɗauki maganan halittar ƙur'ani ko maganan Allah ce sun ɗauki da sauƙi a gurin ba komai ba ne mu kuma gurin mu komai ne ma ce fa za ta ammalta wajattal mas'ala laysat hayyina wallahi idan ka lura matsalar ba karama bace ba ba mai sauki bace e idza nufiya an yakuna qur'anu kalam Allah in har aka kore aka ce qur'ani ba maganar Allah bace fa ma za ya baka ma'ana to me kuma tare da mu saura idza utila rabb min sifati kalam in aka toshe aka rufe Allah daga barin siffar magana fahaza na ƙasun fin rabbi subhana wannan tawaya ce wa Allah in aka ce Allah baya magana an tauya Allah la'anna allazi la yatakallamu laysa bi ila domin duk abin da baya magana ba Allah bane duk abin da baya magana bai cancanci abota masa ba wallahu subhanahu aba al-yahudi Allah madaukakin sarki ya zargi yahudawa ya aibanta yahudawa lamma abadul ijla lokacin da suka bauta wa ɗan mariki. Ƙwada sai ya ce, Alam yarau annahu la yukallimuhu haka Allah ya gaya musu, ah, ba sa gani ne cewar wannan ɗan marikin baya magana da su? Haka Allah ya faɗa, an gane, farrabu labudda an wata kallam, na haka inda Allah ne, to dole sai ya yi magana. Wai dabbir kuma Allah ya jijjuja al'amura, wa ya amuru yanha ya ba da umarni ya yi hari fallahu idanu fi anul kalam to Allah idan aka kore masa magana sara la yasluhu lil ilahiyya to bai cancanci abota masa ba ta'ala Allahu amma yaqulun Allah ya ɗaukaka gaba da abin da suke fada alaikum salam
da aka halice ka wanda ya yi kan kai kana magana ba ka gani da ji da magana amma shi kuma ka kore masa wayannan siffofin fa hadhihi mas'ala azima malai ce wannan matsala fa babba ce ba mai ba mai sauki bace wali hadha dan haka ne fa inal imam ahmad imam ahmad bin hanbali rahimahullah wa qafa mawqifal jibali ar-rasiyat ya tsaya tsayawa irin ta dutse kafaffan dutse ta bahaushe tsayawa ta masu daka ya kafe kam walam ya tanazal bai sakko daga inda yake ba wasa bara alal mihina ya yi haƙuri a kan wannan jarabawa da Allah ya masa walam ya ta'awwal ko? yawa bai wani tawili ba ka za ko wani ce wannan wannan wannan halittar Allah ne da aka kira shi ƙwar'ani mai halitta ce ko magana ce wannan wannan wannan wannan halittar Allah ce wai na nufin yatsarsa ka ga tawili ya yi aka ce tuce ka shi ko yawan wani ce ina da aka ya yi haƙuri a kan wannan jarabawar sabara alar sijini ya yi haƙuri a kan zaman kurkuku wa alal barbi ya yi haƙuri da dukan da ake masa wa alal ihana min salatu khulafa ya yi haƙuri da wulaƙancin da ake yi masa har kalifofi guda uku akan wannan kalma kawai ya yadda ƙur'ani halitta ce a sake shi ci bai da ba da aka sarakuna uku ya ci uba ya kama shi ya mutu ɗan ya yi gadansa ya mutu jikan ya zo ya same shi a kan wannan kalon ko kullum da safe sai amur bulala sai ya da a ƙurani halitta ce shi kwace bai yadda ba kul amma kar ku mamaki yana firzin bai rubuta littafi yana firzin ɗin ya rubuta littafi ba ƙur'ani a hannunsa babu hadisi a hannunsa yana firzin ɗin haka ya rubuta alƙur'ani a ya rubuta littafi a cikin prison din kuma akan wannan matsalata ya yi da ƙur'ani halitta ce ya ƙi sarakuna guda uku ya zamani da su shi yana prisoner suna al-ma'amun wal mu'tasimu wal wasiqu sarakunan kenan shi ma'amun shine uba wa mu'tasim mu'tasim uba wa wasiq kulluhum tataba'u ala ta'azibi kowanne sai ya dai bibiya wajen azabtar da Ahmad bin Hanbal yuridu na minhu an ya tanazala abin da suke nufi kawai ya sauko daga matsayinsa fa'aba rahimahullah sai ya ki Allah ya masa rahama wasa bata fi akhir ahad alwasiki ya ƙulu amma ya tabbata shi wasik sarki na uku kenan a ƙarshen annahu raja'a ya dawo ya bar wancan ra'ayin ya amince qur'ani magana Allah ce lamma hasalat indahu manazara lokacin da aka yi munazara kamar yadda kuka muqabala an gane aka yi debate shine munazara kamar yadda aka yi aka yi munazara a gaban sa baina alimin min ahli sunna wa baina bishril murisi tsakanin wani malami ahalus sunna da kuma wani malami mai suna bishil marisi wan kasar marisi marisi ya kari bai da hujja inda zalika taraji'a alwasiqu anan ne wasi kuma ya bar ra'ayinsa ya dawo shi ma ya da qur'ani magana Allah ce to shine ya saki Ahmad bin Hanbali daga gidan prisoner falhasil an na hazil matsala azima malam ya ce abin da ke faruwa fa wannan matsala ba tana da girma wahiya muhimmatun jiddan tana da muhimmanci matuƙa la ya tahawanu biha kar ai sakaci da ita wala yuqala kama ya qulu ba'dul juhal kada ku ce irin yadda sashin jahilai suke cewa wal kuttabu wal musaqqifina da masu rubutu da wani suke ganin su wayayyu ne awul asha'ira kar ku zama kamar asha'ira aw min nahanahu ko kuma wanda ya kama hanya irin tasu هذه مسألة لا تهتمل كل هذا الاتهام اهتمام wannan matsalar habas ai ba ta dauki wannan ma bai ma ba ma abar dubawa ce ba kar ma a himmatu da ita wa hadhihi rudud kar ma ai wa'annan raddudin kad hitajjal imam ahmad alaihim imam ahmad ya kafa hujja akan su bi qawlihi inda yace hata sama kalam Allah a a ai ta jansu har sai sun ji magana Allah ba za a bar su ba suratul tauba aya ta 6 kazalika qala Allah min qablu kazalikum qala Allah min qablu haka Allah ya faɗa tun kafin ku zo suratul fatih aya ta 15 qala Allah azbata li nafsihi al-kalam wal qawl Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kansa magana ya tabbatar da kansa yana magana tanziluhu ay al-qur'an anzalahu ala nabiyyi ya saukar da alkur'ani akan annabin shi sallallahu alaihi wasallama bi wasati jibril ta hanyar jibrilu alaihi salam wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace nazala bihi ruhul aminu ruhi amintacce ne ya sauko da alkur'ani ala qalbika a bisa zuciyarka ya muhammad ita kona mil mundirin dan ka zamo cikin masu gargadi bilisanin arabi mubin kuma da harshen larabci a bayyane mabayyani shu'ara aya ta 179 195 193 fa hadha wadihun wa dalilun wani a bayyane ke baro baro ma hadha fa yati man yaqula ma duk da haka sai wani ya zo ya ce alqur'anu makhluqun ghairu munazzilin wai ƙura'ani halitta ne ba saukakke wani gashi kuma Allah ya ce saukar da shi yayi Allah ya ce saukar da shi yayi kai kuma ka ce ƙura'ani ba saukakke bane wallahu lam yatakallam bi cewa Allah bai magana da shi ba wallahu la yusafu bil kalami dan haka Allah ba za a siffanta da magana ba ta'ala Allahu amma yaqulun Allah ya dauka gabarin abin da suke faɗa qawluhu wa nuruhu mai littafin yace haskansa alqur'anu yusabu bi annahu nurun shi ƙura'ani ana siffanta shi cewar haske ne wa ƙwala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce walakin ja'alnahu nuran sai dai mun sanya shi ƙura'ani haske na hadibihi man nasha'u min ibadina muna shiryar da ƙura'anin da wanda muke so daga cikin ibayinmu shura aya 52 wa yusamma ruhan ƙura'ani ana ce masa ruhu, wa ahaina ilaika ruhan min amrina, mun ma wahayin ruhi wato alƙura'ani daga wajenmu. Shura 52 Ruhun li'annal ƙuluba ta hayabi don shi ruhi, zukata suna rayuwa da shi, kama annal abadan ta hayabin ruh, kaman yadda jiki yake rayuwa da ruhi, fahuwa ruhul ƙulub shi ruhi na zukata. والروح المعروفة روح الأبدان كما روح سننة روح جكي فهو نور شين هسكي وهو روح وهو هدى شي روحي كما شرياني وهو تذكرة كما قرآني تذكراني ميتنا ترواني وموئذة كما ميوأزيني له أسماء كثيرة كي قرآني يند سونا مسيوة مما يدل على عظمته abin da ke nuni akan cewa da girma qauluhu malami littafi ya ce li'an alƙur'ani min Allah ƙur'ani daga Allah yake wa ma kana min Allah kuma duk abin da ya kasance daga Allah ne falaysa bi makhluqin ba halitta bane shi ba halitta bane Allahu jalla wa ala bi asma'ihi wa sifatihi Allah mai girma da daukaka da sunayensa da siffofinsa laysa bi makhluqin ba halitta akai ba ba halitta bace li'annaha min Allah dan daga Allah suke wa ma kana min Allah kuma duk abin da ya kasance daga Allah fa huwa ghairu makhluqin ba halitta bane bi ma'ana anna anna Allah yusafu biha ana sifanta Allah da su ko Allah ya sifanta da su fallahu bi asma'ihi wa sifatihi khaliqun Allah madaukakin sarki da sunayensa da siffofinsa mahalicci ne wa ma adahu fa huwa makhluqun duk abin da ba su ba kuma shi halitta ne قوله malami littafin yace li'an alqur'ani min al afwan wa hakaza qala malik ibn anas haka ma malik dan anas ya faɗa wa ahmad bin hanbali da ahmad bin hanbali rahimahullah hadha qawlu a'imma wannan ma shine magana a'imma jagororinmu minhum malik imamu zal hijira daga zai akwai imam malik wal imam ahmad allazi uzziba ala hadha wanda aka masa azaba akan wannan yanzu bayanin sai wuce wa uzi aka tutar da shi rahimahullah wa sabara ya hakuri wa ghairihi ma da wasu su mina imma ahli sunna na jagororin ahli sunna hadha qaulum ga maganar su qauluhu wa man qabalahuma mil fuqaha wa min ba'dihima haka nan wayannan malaman waɗanda suka zo kafin su da waɗanda suka zo bayan su duk ra'ayin su kenan Allah yana magana Allah yana ji Allah yana gani yani lam yanfarid al-imam Malik wal imam Ahmad bi hadha ba wai imam Malik da Ahmad kawai suka kade taka da wannan ra'ayi ba bal ƙala bihi man qabalahum a'a malaman da suka zo kafin su ma haka suke minan sahaba na daga sahabbai wa tabi'ina wa atba'i tabi'i wa man ba'adahum mimman ja'a ba'dahum min al-a'imma da wayanda suka zo bayan su jagorori qawluhu wal miraw fi kufrun musu akan Allah kafirci ne musu akan Allah kafirci ne almirawa fil qur'ani musu akan qur'ani hal huwa makhluqun aw ghayru makhluqin ay musu ma akai cewar shi qur'ani halitta ne ko ba halitta bane aw annal insana yatashakkaku wa yaqulu ko kuma mutun yana kokonto yana cewa ma adari ni ba sani ba al mas'ala khilafiyya ai wannan matsala ce da malamai suka yi sabani akai kama yaquluna ana kamar da ake faɗa yanzu na ba ta mun gana abin da ke nufi ka tsaya ma kana cewa wai qur'ani halitta ce ko magana Allah ce ka ce a wannan ai malamai sun yi sabani ai a to wannan ma kafirci ne kawai kai ka doge qur'ani magana Allah ce kawai ba wani sabani duk wanda ya saba wannan to ba musulmi bane kafiri ne shi faqad zaharat zahiratul ana ya bayyana a yanzu ya ƙuluna almatsalar khilafiya wai suna cewa matsalar ai khilafa ce fana ƙulu sai mu ce inda al'iksilafi mutaba'u dalil ai shi saɓani dalili yake bi idan muka yi jayayya da ni da kai muka yi saɓani to wanda yake da hujja ai shi ba saɓani yake ba haka ne fama tu'abbuduna bi khilafin nasi kada ku bautar da mu da sabanin mutane isa mala albani ce sabanin malamai ba rahama bace ƙarya ce sabanin malamai sabanin malamai ba rahama bace wallahi fitina ce sabanin malamai wa qawalin nasi kar ku bautar da mu kuma da maganganun mutane bal tu'abbuduna bid dalili ku bautar da mu da hujja fana a ridul khilafa ala dalili sai mun bujirto da sabanin akan hujja fama kama alaihi dalilu duk wanda dalili ya tsaya a kansa fa huwa alhaqu shine gaskiya wama khalafa dalil fa huwa batil kuma duk abin da ya saba ma hujja to ƙarya ne barna ce wallahu lam yatrukuna li ara'i wala qawali wal khilaf Allah bai zuba mana ido ya kyale mu da ra'ayoyinmu ba bai bar mu da maganganunmu ba bai bar mu da sabaninmu ba bal qala abinda Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul idan kuka yi musu kuka yi jayayya akan wani abu na addini to kuma da shi ga Allah da manzansa kaga Allah bai bar mu a cikin sabani ba alaikum salam saɓani ita mai zama shakku to abinda Allah kuma yace in aka yi saɓanin to amiri zuwa ga Allah da manzansa suratul nisa ayata 59 alaikum salam ai wa'annan malaman ba wai sun zauna sun yi musayya ba ne ni na faɗi dalili na ƙila ma bayan na mutu wani hima sai zo ya faɗi dalilinsa an gane to da wanda ya riko dalili na bayan na mutu da wancan sai a zo a ɗora akan mizani shari'a wanne ne yake kan daidai shi kenan sai a ɗauka tun da waɗancan malaman suka wuce ba sun yi ba ne don a yi musu su sun yi ne tsakaninsu da Allah sun iyaka ƙoƙarinsu an gane da aka waɗanda suka biyo ba kwa mai rage nasu su ɗora shi akan mai zani shi ke da abin da yake akan hujja su yi amfani da shi a ba a zargin kowa a cikinsu in ka ce ka zargi imam malik mai hujjar ka zargin imam malik mai hujjar ka in ka ce ka zargi imamu ahmad bin hanbali shafi'i wane ne to bai dalilin ka sun iyayensu ne Mm. Mm. Mm. Wa'annan duk 'yan son zuciya ne ma san batar da mutane suke wajen saɓanin rahama ne. da me yin kablu da wanda baya kablu da me yin sallama daya da me yin sallama biyu wanne ne hujja shi ne kawai kawai shi kenan fa'inta na za a tufi sha'in farudduhu illahi wa rasul idan kuka yi jayayya akan wani abu sha'in sai kira shi nikira kowane irin abu ne to kuma da shi zuwa ga Allah da manzo wa maksalaftun fihi kuma Allah ya ce duk abin da kuka yi saɓani a cikinsa min shay'in na wani abu fa hukumuhu ila Allah hukuncinsa yana gurin Allah zalikum Allahu rabbi wannan shine ubangijinku alaihi tawakkaltu gare shi da dogara wa ilaihi unibu kuma gare shi za a mai da ni mun samu dalilai guda biyu alqur'ani wanda yake hana mana jayayya idan muka yi jayayya to ga mafita an gani shura aya ta goma fayajibin raddu ala kitabillahi wa sunnatar rasul haka wajibi ne a koma zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yu'khadhu ma qama alaihi dalilu sai a dauki abin da hujja ta tsaya a kai wa yutraku ma khalafa dalil sai a bar abin ne saba wa dalili wa amma allazi ya'khudhu alqawla amma waɗanda suke rike magana Allah zai wafiƙa hawahu wadda ta yi daidai da son zuciyarsu, au sha'awatahu ko sha'awarsa, walau khalafa dalila ko da saba ma dalili, fa haza balun wannan bata ne. Da haka abin da ya daidai da son ra'ayinka, to daidai ne, abin da ya saba ma ra'ayinka ba daidai ba ne. Mai ɗabi'a irin wani ɓatacce ne, ba kan hanya yake ba. haza yi ubadu hawa wannan yana bauta masa zuciyarsa ne amma lazi ya abudullaha amma wanda yake bautar Allah fa ya aqudhu allazi qama alaihi dalil ya riki abin da hujja take akai min kitabillahi wa sunnati rasuli na daga littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine kan daidai qal muallif muallif malami littafin yace wal imanu bir ru'yati yawm qiyamah ka yi imani cewar ana kallon Allah za a ga Allah ranar alkiyama ƙuruƙu ya rauna Allah azza wa jalla bi ayuni ru'usihim mutane za su ga Allah da idan dinansu wa huwa yuhasibuhum bila hajibin Allah zai musu hisabi babu iyaka ba hijabi ba katanga wala turjumani kuma ba mai fassara Allah zai ma hisabi da yaren da kake ji eh ba da larabci zai wa kowa ba yaren da kake ji da shi zai ma hisabi Allah ba zalimi bane ina wata mun gane wala turjuman ba tarjama yau ba mai fassara da kai da kai sai shi sharhun amma daga yanzu kai na gaya makaji ko ka ga musu kuma ka zo ne na faɗa
wannan malamin ce kaza wannan sai a zauna a duba a ga waye ke kan hujja shikenan sai a gina wancan malamin ko a gina wannan hujja ka huta
muna ginuwa a kan cewa ba za a ba to yanzu ba sabani malamai ba rahama ba ce masifa ce shi ya haifar da mu ya zama komai da addini ya zama ta'asubanci ya zama kabilanci ni dan malikiya ne ni dan shafi'iya ne ni dan hanbaliya ne muka rike yi kankan sai abin da malikiya suka ce sai abin da hanbaliya suka ce wannan kuskure ne totally sabanin mabiya ne ba su malamai ba yawwa su malaman ba ba su yi dan haka ba yawwa sun ce idan har an samu ƙura'an abin da ya saba da ra- fatawarsu a aje fatawarsu a kama hadisi wa min masail al-aqida al-muhimma al-azima daga cikin mas'aloli na aqida muhimmiya mai girma ithbatu an al-mu'minina yarawna rabbahum yawm al-qiyama tabbatin cewar mu'minai za su ga ubangijinsu ranar al-qiyama ayanan bi absarihim ido da ido da idaninsu ka baya raunin kamara lailatul badari kamar yadda kuke kallon wata ranar daren goma sha biyar wa kama ya raunin shamsa sahawan kamar yadda kuke ganin rana fes irin rani din nan tar haka za ku ga Allah laisa duna ha sahabun ba girgije na zuwa kama ja a fil ahadisu sahiha kamar yadda zuwa cikin ingantattun hadisai allati tawatarar fi ithbatul mu'minin wadda hadisin matawatirai ne wajen tabbatar cewar mummune za su ga ubangijinsu wa kada saqal imam ibn qayyim fi hadil arwah imamu ibn qayyim ya koro a cikin littafinsa mai suna hadil arwah al ahadisul warida ya koro hadisan da aka samo fi haza akan wannan wani wasi a fi zalika bi asanidiha za mu sake budawa da sanadai wahiya mutawatira fi ithbati mutawatirai ne wajen tabbatarwa annal mu'minina yarawna rabbahum cewar mu'mine za su ga ubangijinsu ayanan da absari ido da ido Mhm.
ganin Allah Mm.
ya ce mu ne kaga mutum kirki Mm.
wanda ko ya samu wata mace mai ba daga muna zuwa kada garaje ne wa khalafa bi zalika ahlul dalal min al-fariq dala amma batattu su sun saba da wannan daga cikin kungiya batattu kal mu'tazila kamar mu'taz- kamar mu'tazilawa wa man zahaba mazhaba mazhabahum da wanda suka tafi hanyar su fa nafau ar-ru'ya sai suka kore kallan wahiya mazakura fil qur'an alhali kallan Allah ya tabbata al-qur'ani Kala ta'ala, Allah maɗaukacin sarki ya ce, Lillazi na ahasanu husna wa ziyada, waɗanda suka kyautata, suna da sakamakon kyautatawar kuma hadda ƙari. Sotu Yunusa, aya ta 26. Jafi sahi Muslim ya zo a cikin sahi Muslim, anna ziyadata hiya an nazar ila wajihillah, wannan ƙarin shine kallon fuskar Allah. wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha waladaina mazidi mu'minai a aljanna duk abin da suke so suna da shi kuma mu muna da ƙari qaf ayat 35 wal mazidu huwa an-nazaru wannan ƙarin shine kallon Allah an gane waja fi suratul qiyama ya zo suratul qiyama wujuhu yawma idhin nadira waɗansu fuskokin a wannan ranar suna cikin ni'ima kana ganin su kaza akwai kwanciyar hankali ila rabbiha nazara don suna kallon ubangijinsu alqiyama aya ta 23 a 22 zuwa 23 nadira bidbabi minan nadara wahiya albuha kwarjini tu'rafu fi wujuhihim nadaratan na'im ana gane fuskokinsu da alamun ni'ima li alamun kwanciyar hankali mutaffifina aya ta 24 ila rabbiha nazira alqiyama aya ta 23 bizza ay bi absariha tanzu ila Allah jalla wa ala da idan didin su za su ga Allah mai girma da daukaka yatana'amuna bizalika suna ni'imantuwa da haka ashadda mimma ta'aytana'amuna bi ni'amil janna fiye da ni'imar da suke samu a gidan aljanna wato ganin Allah ya fi zama aljanna ma daɗi haza fil qur'anil karim wannan fa cikin qur'ani mai girma ne fi surul mutaffifina a cikin surul mutaffifina qala fil kuffar Allah madaukakin sarki sai ya magana kuma kan kafirai yace kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna a'a su game da ubangijinsu a wannan ranan za a musu hijabi za a musu katanga da Allah al-mutaffifin ayata 15 mahjubuna ar-ru'yati lakaga su za a tsare su ba za su ga Allah ba fa idza kana kuffaru mahjubina to in har za a tsare kafirai ba za su ga Allah ba ar-ru'yati lahi fa hadha dalilun ala an mu'minina yarawna rabbahum wannan hujja ce cewar mu'mini za su ga ubangijinsu tunda kafirai an ce su ba su gaishe ba yawa wa zalika li anna almu'minina amanu bihi fi dunya dalili su mummune sun yi imani da Allah a duniya walam yarahu basu ganshi ba bal itamadu ala barahin kawai sun dogara ne akan hujjoji fa amanu bihi sai suka yi imani da shi wa saddaqu rusulahu suka gaskata manzanninsa fa amanu bihi sai suka yi imani da shi walam yarahu basu ganshi ba fi duniya a duniya fa karamahumullahu fil janna dan haka sai Allah ya karrama su a gidan aljanna fatajalla Allah sai ya daukaka lahum ya daukaka gare su wa ra'ahu ayanan suka ganshi ido da ido lamma amanu bihi fi duniya lokacin da suka yi imani da shi a duniya walam yarahu basu ganshi ba wa ammal kufaru amma kafirai falamma kafaru bihi fi duniya lokacin da suka kafirce masa a duniya hajabahum Allahu an ru'yatihi yawmal qiyama Allah sai ya, ya tsare su ya hana su ganin sa ranan alkiyama jaza'an lahum wani shi da sakamakon su jaza'an wifaqa sakamakon da ya dace daidai da su ina ba ta mun gane naka zamu takaita ne insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum warahmatullahi